بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan wanda Allah ya shiryar ba mu bata da shi kuma wanda ya bata ba mu shiryar da shi ina shi da babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah da ya kuma manzon Allah ne Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har tashin alƙiyama yanzu da muke magana safiyar ranar litinin ce wadda ta daidai da goma ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wadda ta daidai da talatin da ɗaya ga watan august shekara ta dubu biyu da tara wannan shi ne kasar na goma sha shida daga cikin jeren giyar kasusuwan da muke karatun littafin ta hazi da kitabun tauhid wallafa babban malami imam al'a'imma al-imam al-hafiz muhammad ibn ishaq ibn khuzaina allah gafarta mishi tahdidu da ta'aliqin addoktor samir ibn amin az-zuhairi idan jama'a ba su manta ba malam yana mana karatu ne ko yana karantar da mu ne daga babu na goma sha ɗaya na wannan littafi a inda ya fara kawo mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suka zo daidai wa doda da abin da alqur'ani ya tabbatar cewa Allah madaukakin sarki daga cikin siffofin shi akwai ji da gani Allah madaukakin sarki yana ji yana gani a jiya mun ji hadisi ɗaya daga cikin hadisan da malam ya ya kawo mana guda biyu a cikin wannan littafi a yau za mu tashi hadisi na biyu shine shafi na 64 inda malam yake an abu musa al-ash'ari qala sahabi abu musa al-ash'ari Allah ya kara mishi yarda yace كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة ما كسنتي تارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولين ياكي فلما أقبل فلما أقبلنا yayin da ainihin wato muka fuskanto wa ashrafna kuma muka kusanto alal madina wato madina kabbaran nasu takbiratan mutane suka rinka yin kabbara ko kuma mutane suka yi kabbara mai ƙarfi rafa'u biha aswatahum suka ɗaga muryarsu da wannan kabbara da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji haka sai ya ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah ya ji kabbar su sai ya ce ayyuhan nas ya ku jama'a inna rabbakum laysa bi asam ubangijinku ba kunna bane wala ra'iban sannan ubangijinku ba nesa yake ba ba wai baya nan bane yanzu wannan hadisin abin da yake tabbatar mana shine kabbara da sahabban nan suka yi da ƙarfi kabbaran nan da suna so su jiyar da Allah ne to annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ubangijin ku ba kurma bane yana ji sannan kuma yana nan ba wai baya nan ba a ƙarƙashin haka babu buƙatar sai kun ɗaga murya kun yi kabbara da ƙarfi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi cikin littafin shi Sahih al-Bukhari da cikin littafin shi Khalqu Af'al al-Ibad haka al'imamu muslim da abu dauba da nasa'i a cikin ainihin asunan kubra da cikin littafin shi al-suna amal al-yawm wal layla da al'imamu ahmad dukkanin su sun rawaito wannan hadisi ne sahihi Allah ya taimaka waɗannan hadisai guda biyu sun tabbatar mana da abin da Allah ya tabbatar mana a cikin littafin shi shine cewa Allah yana ji kana abubakar al'imamu abubakar shine mai littafin yace fasma'u wa zawul hijja ya ku masu hankali sai ku saurara ma na kulu fi hadha bab abubuwan da za mu faɗa muku a cikin wannan babi game da sharhin waɗannan hadisai wa nadhkuru kuma za mu ambata muku bahtal jahaniya inda jahamawa suka kunyata waɗanda suke cewa Allah baya ji baya gani yace sun kunyata wa hurahum da kuma idda ƙaryar su ta kunyata wato kirkirar su wa kadhibahum da kuma ƙaryar su da ta bayyana ala ulama a ahalil asari wato ƙaryar da suke wa malamai na hadisi waran yahud da kuma yadda suke jifan malaman sunna khiyarar halki waɗanda su ne ainihin wato zaɓaɓɓun halittu tun daga kan sahabbai ba'ad al-anbiya bayan ainihin annabawa bimimma qad nazzahahum anhu suna jifan su suna goga musu bakin tantin da Allah ya wanke su daga gare shi wa barra'ahum minhu kuma Allah ya barrantar da su daga wannan abu da suke ainihin kirkirar su da su menene suke danganta malaman sunna sai ce tazawwarun tazawwarun jahaniyatu ala ulama'ina jahamawa suna yin ƙarya ga malaman mu annahum mushabbiha suna cewa wai malaman mu suna kamanta Allah da ainihin siffofin bayi domin su jahamawa ba su yadda ake Allah na ji ba ba su yadda ake Allah na gani ba malaman mu na sunna kuma sun yadda ake Allah yana ji Allah yana gani a ƙarƙashin wannan idan ainihin wato malaman mu suka ce Allah na ji na gani sai jahamawa su ce subhanallahi kun kamanta Allah da halitta kenan to malam yake zai yi sharhi mai tsawo a cikin wannan babu dangane da waɗannan ayoyi da hadisai wanda a nan ne waɗannan makaryata ba su kunyata da haka yake fasma'u ma aqulu ku saurari abin da zan ce wa ubayyinu da kuma bayanan da zan yi min mazahib ulama'ina dangane da mazhabin malaman mu na sunna ta'allamu ku sani wa tastankiru kuma ku samu yaqini ku sakankance bi tawfiqi khaliqina da ainihin wato dacewa ta ubangijinmu anna ha'ula'il mu'attila waɗannan mu'attilawa wato waɗanda suke watsar da siffofin Allah ba sa yadda يبهتون العلماء سنة ومعلماء أينهم قرية ويرمونهم كما سنة جيفا معلماء بما الله نزههم عنه daga abda abin da ainihin wato Allah madaukakin sarki ya tsarkake malaman daga gare shi nahnu naqulu mu'amin suna cewa muke li rabbina al-khaliq aynan Allah ubangiji mahaliccin mu yana da idanuwa guda biyu yubsiru bihi ma Allah yana gani da waɗannan idanuwa ma tahta sara yana ganin har abin da ke karkashin ƙasa wa tahta al-ardi as-sabi'ati sufla kuma Allah yana ganin har abin da ke karkashin ƙasa ƙasa ta ainihin bakwai can ƙasan ƙasa ta bakwai Allah yana gani wa ma fi samawati al-ula sannan kuma Allah madaukakin sarki yana ainihin wato ganin abubuwan da ke can sama madaukakiya wa ma bainahuma duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa Allah yana ganin su min sagirin wa kabirin ƙananan abubuwa ne daga cikin halittun Allah ko kuwa manya ne duk Allah yana ganin su la yakhfa ala khaliqina khafiyatun fi samawati sab'a babu wani abu da ya isa ya boyu ga Allah mahalicin mu wannan abu yana sannu bakwai ne wal ardina sab'a ko kuwa yana cikin ƙasai bakwai ne wala mimma bainahum ko kuwa yana rayuwa ne a tsakankanin sannu bakwai da ƙasai bakwai wala fawqahum ko kuwa yana rayuwa ne a can sama da ainihin wato abin nan sama da ainihin sammai bakwai wala asfala min hinna ko kuwa wannan ainihin wato abu yana ainihin wato rayuwa ne a can mafi ƙasa da can halittun Allah ɗin na can ƙasan ƙasa wala yuhibu an basarihi min zalika shay'un babu abin da zai kubuce daga ganin Allah duk inda kake duk inda kike Allah madaukakin sarki yana ganin ka ku dubi daga cikin abin da ke fita mana da wannan magana idan kika haƙa ƙasa sai ki samu wata tsutsa a nan ƙasar take rayuwa Allah madaukakin sarki yana ji yana ganin ta a nan wannan surƙuƙin ƙasar da ke in aka saka ki a inda kika haƙo wannan tsutsar ke sai ki mutu ita kuma a nan take rayuwa da yake Allah yana ganin ta Allah yana kula da ita in kika haƙo ta sai kiga jikinta sumul kamar an shafe ta da mai me yasa saboda kula ta Allah madaukakin sarki tana kaiwa zuwa gare ta domin yana sane da ita kuma yana ganin ta wara ma fi jinsin bihar Allah yana ganin abubuwan da ke cikin tekuna abin da ke cikin teku Allah yana gani wa mijajiha Allah yana ganin abin da ke cikin igiyar ruwa ta ainihin teku kama wara arshahu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ganin al'arshin shi allazi huwa mustawin alaihi al'arshin da ya daidaito a kanta wa banu adam su ƴaƴan adam wa in kanat lahum uyunun ko da ike suna da idanuwa yubsiruna biha waɗanda suke gani da su inna ma yarawna ma qaruba min absarihim ƴan adam na iya ganin abin da ya kusa da idan su ne kawai mimma la hijaba wala sitra bayna al-mar'i wa bayna absarihim abinda kuma ƴan adam suke iya gani shine abin da babu wata kariya tsakaninsu da wannan abin da suke so su gani da idansu abin da ya zama babu wani labule da aka saki tsakanin su da ainihin abin da suke so su gani la tudriku absaruhum ma yab'udu minhu duk abin da ya nisa daga idanuwansu ba sa iya riskar shi ku dubi dan adam idan ya kalli filin da ke gaba gare shi to tar haka idan tsawo ya nisa sai ga cewa sama ta haɗe da ƙasa me wannan yake nunawa saman ce ta haɗe da ƙasa ba sama ce ta haɗe da ƙasa ba nisa ne ya nisa sai ya zama kaifin idon shi ya tsaya iya inda ya hangi sama ta haɗe da ƙasa ɗin nan to iyakan inda idon shi ya tsaya kenan ku dubi ɗan adam idan ya hangi tsambauri da aka fi sani da fako ko kwalta a zamanance idan nisa ya nisa tsakaninta da idon shi ya kasa ganin yadda take sai wurin ya zama mai kamar ruwa sai ya ɗauka cewa ruwa ne ƙawalwal ya ce hasken rana ne yadda ki tsambaurin ƙasa ko kwalta sai zama ya yi daidai da iyakar wannan wurin ganin shi ya tike don haka sai ga kamar ruwa ne a wurin da waje kuma sai sake ganin ba ruwa bane sai sake ganin haka a gaba wannan ne yake nunawa gani na ɗan adam yana da iyaka amma ganin Allah madaukakin sarki ba shi da iyaka ashe kun ga dukkan gani gani da aka ce ganin Allah ba iri ɗaya ne da na ɗan adam ba ganin ɗan adam ba iri ɗaya ne da na Allah ba wannan shine dama abin da mu ahlus sunna muke bayyanawa amma jihamawa sai suka yi mana ƙarya suka ce in kuka ce Allah na gani ɗan adam ma yana gani to kun kwatanta Allah kenan da halitta sai muka ce a'a babu lazimi akan suna yayi ɗaya kuma sai ya zama ma'anar waɗannan sunaye sun yi ɗaya kamar yadda muka yi ta sharhi a baya amma abin da ya sa malam ya zo ƙarshen waɗannan babuka ne da ke tabbatar da cewa Allah na da ido kamar yadda muka ji Qur'ani ya tabbatar kuma yana gani da waɗannan idanuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar cewa Allah na da ido kuma yana gani da waɗannan idanuwa kuma Allah ya tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki yana ji kuma hadisai suka tabbatar mana to shine malam yake mana sharhi a wannan wurin sai malam yake gaba da cewa وإن كان يقع اسم القرب عليه في بعض الأحوال كود إيكي wani lokacin idan ɗan adam baya iya hango abin da ya nisa daga gare shi tare da cewa wannan abin ya yi nisa a wani halin kuma sai a ga cewa wannan wurin da ya nisa ba don abin da ya nisa ga idan wani da ya nisa ga idan wani ba misali yanzu akwai yara waɗanda in kina binciken likitoci ko nurses waɗanda suke da bincike akan harkokin yara akwai yaron da in yana zaune akan kujera yana kallon talbijin baya ganin abin da ake gani sai ya matso gaban talbijin din sannan zai gani tare da cewa daga kujerar zuwa talbijin din ke a wurinki menene kusa ne amma shi kuma ya zama nisa gare shi abin da ake so a ce mu inu yan adam ma akwai ganin wani ya fi na wani yayin da zaka iya hango kaza ka gane shi wani sai ya matsa kusa da abin wani ko ya matsa ba zai gani ba sai ya sa tabarau duk wanda yake nuna cewa gani gani ne amma a cikin halittu ma ganin su ya sha bamban balle Allah madaukakin sarki wanda shi kuma halitti gaba daya sarki da daukaka sun tabbata a gare shi mana yake da annal araban da fi hutu bulughatiha domin larabawan da aka yi magana da mu da yaran su wato ni musulmin duniya da aka tashi saukar da alqur'ani sai aka saukar mana da alqur'ani da larabci shi wannan larabcin da ake magana da mu da shi su larabawan katta kolo sukan iya cewa karyatu kaza minna kariba gari kaza yana kusa da mu wa baldatu kaza kariba minna wa min baladina gari kaza kuma yayi kusa da mu kuma yayi kusa da namu garin wa min jilu fulani qaribun minna sukan iya ce kuma gidan wani yana kusa daga gare mu wa in kana bainal baladaini wa bainal qaryataini wa bainal manzilaini farasikh ko ba kuwa akwai farsashi masu yawa wato akwai milamilai akwai tazara ne nisa tsakanin gidan wane da gidan wane amma ya danganta idan kika tafi sakkwato kika haɗu da wata wadda tana da yar uwa a marmara ke kuma gidan ku yana ainihin ina yana muciya idan hira ta hira sai kike a ai gidanmu ba nisa daga gidan wannan yar uwarki ma'ana saboda yanzu kina nesa ne don haka sai kika ɗauki daga mutuwa zuwa marmara kusa ne to amma kuma yayin da kike a nan mutuwar in aka ce ki je marmara ai nan kusa ne sai ki ce marmara ke nan kusa a lokacin kuma sai ki bayyana cewa marmara tana da nesa abin da ake so a nuna a wannan bayanin shi ne yayin da wani lokacin wuri kikan ɗauke shi yana da nisa wani lokacin kuma wannan wurin kikan ɗauke shi yana da kusanci da gwargwadon yadda halin magana ta hukunta ina fata an gani wal basiru min bani adam la yudriku bi basrihi shakhsan shakhsa ahadin min bani adam wa bainahuma farsakhan komai kaifin basira da komai kaifin gani na dan adam idanun shi ba za su iya gano mutumin da ya zama tafiyar da ke tsakanin su ta kai farsashi biyu ba misalin wannan shine yanzu jama'a wanda yake muciya zai iya hango mutumin da yake kofar doka ko da fili ne tsakanin su babu gini ba zai iya hangowa ba au aksar min zalika ko kuma fiye da haka yanzu wanda yake nan zaria zai iya hango wanda yake kaduna ko da fili ne babu kwana babu gangara babu tudu babu dutse babu gini ba zai iya hangowa ba saboda tazaran nisa sai ce wa kazalika la yara ahadun min al-adamiyyin ma tahta al-ardi wani daga cikin yan adam ai baya iya ganin abin da ke cikin karkashin kasa idza kana fawqa al-mar'i min al-ardi wa turabi qadru amnila ko da kuwa kasar da ta rufe tsakanin abin da ke karkashin kasa din gwargwadon kan yatsa ne aw aqalla min ko da kasa da gwargwadon kan yatsa ne bi qadri ma yughatti wa yuwari shay da gwargwadon dai yadda aka lullube wannan abin yanzu tsakani da Allah nan masallaci ne muke ciki gashi an nade masallacin nan da carpet yanzu dai inda aka nade shi da carpet din nan duk kaifin idan ki zaki iya ganin simintin kasa ba za ki iya gani ba to amma Allah madaukakin sarki yana ganin simintin yana ganin kasan kasan kasan simintin ganin shi bai da iyaka wannan shine abin da ake so a ce miki ashe ganin mu mu yan adam da ganin Allah ya sha bamban tunda mu da an kawo wani abu an rufe sai kuke mun daina gani Allah fa ko ka rufe kofa ko ina ka rufe ka saki labulai Allah yana na yana ganin ka ko kun gane wannan da kyau jama'a Allah maraukakin sun ke taimake mu sunan yake cewa kazalika la yudrikuhu basruhu idza kana bainahu hijabun min ha'idin haka idan bango ko katanga ko garu ta shiga tsakanin idan dan adam da abin da yake so ya gani baya gani an saujin fafiqin ko kuma tufafi wanda yake ainihin wato mai kauri naka sanya labule mai kauri tsakanin kofa ba kya iya ganin abin da ke bayan labulan wa kazalika la yudrikuhu basruhu idza kana bainahuma sai ce an ghairihima ko kuma wani abu mimma yasturu shay'a wanda yake iya rike wani abu an ainin nazar daga ainihin idan duk wanda yake gani yanzu hijabi da kike sawa mai kauri in kika sa shi a jikinki ba iya ganin cewa wani irin jiki kike da shi saboda hijabin yana da kauri amma Allah madaukakin sarki ko kin sa hijabi yana ganin ki lokacin da zaka bayyana tsirara Allah yana ganin ka to lokacin da zaka sa riga da wando da taguwa da malin malin da rawani da tabarau da safa da takalmi duk ka lulluɓa jikinka ne daga yan uwanka yan adam amma Allah fa yana ganin ka ba ka da bambanci gare shi da kasa tufafi da baka sanya tufafi ba a ƙarƙashin wannan sun yana yake cewa fa kaifa yakunu wa zawul hija to kenan ko kun fahimce mu ya koma su hankali wawa kenan za a yi a ce dan mun ce Allah yana gani ɗan adam ma suna gani sai a ce ainihin mushabbihan man yasifu ayna Allah bima zakarna wanda ya siffanta ainihin wato siffar idan Allah da irin siffofin da muka faɗi cewa Allah idan shi na iya ganin komai wa a'yuni bani adam kuma a ce wai kenan mun daidaita idanuwan yan adam bima wasafna da irin yadda su kuma muka siffanta su da gazawa mun tabbatar da cewa idan Allah yana da cikakken gani wanda yake ba shi da iyaka yan adam kuma idan su yana da nakasashen gani wanda yake da iyaka a ƙarƙashin wannan dan Allah mai hankali zai zai iya tunanin cewa mun karanta Allah ba halittu kenan ai mu da kanmu mun bambance mun ce na Allah ba irin na halittu ba ne kuma na Allah ba da iyaka na halittu ko yana da iyaka wani yake wa nazidu sharhan wa bayanin don mu ƙara sharhi da bayani na ƙoni sai mu ce ainihin mahi azza wa jalla qadimatun lam tazal baqiyatan idon Allah da muke cewa ido ne wanda yake tuntun tuntuni haka Allah madaukakin sarki yake idon bai taɓa gushewa ba wala yazalu mahkumun laha bil baqa kuma wannan ido ba zai gushe ba har abadan abidina ana hukuncin cewa idan Allah maɗaukakin sarki yana nan dindindin manfiyin an ham halak duk wata hallaka ana kore ta daga ainihin idan Allah walfana da kuma ainihin karewa wa umumi bani adam amma idanun yan adam fa muhdathatun faranni ne mahluqatun halitta su aka yi kanat adda ko haka ne kanat addama gairu mukawwina an samu wani lokaci wanda ba can ba ta fakawwanaha sai ainihin wato a ko kanat adman kanat adman ne kanat adman idan dan adam da can ba shi gairu mukawwina ba samun nan abu bane an taɓa samun lokaci wanda idanuwan nan namu babu shi fakawwana Allahu sai Allah ya samar da su wa khalaqaha kuma Allah madaukakin sarki ya halitta su bi kalamihi da zancen shi wanda da shi yake halitta kun fayakun allazi huwa sifatun min sifati zatihi wanda wannan ita maganar ita ma fa siffa ce daga cikin ainihin siffar zatin Allah madaukakin sarki wannan magana mai take tabbatar mana mu halitta ne don haka ba mu da to babu duk wata siffa da ke jikin mu ta ido da kunne da komai da komai Allah kuma mahalicci ne duk wata siffa ta shi haka take tuntuni kuma haka za ta ci gaba da wanzuwa dindindin insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya taimaka mana yake cewa wa qad ba wa qad qada Allah wa qaddara anna uyuna bani adam tasiru ila bala'in an qalilin Allah madaukakin sarki ya kaddara wa idanuwan yan adam za su ainihin afka zuwa ga wani bala'i ainihin an kalilin ba da dadewa ba ina ma'ana haka za su hallaka za a waye gari duk idanuwa babu su saboda duk jikin ma babu su duk yan adam din za su mutu malam Allah ya nuna yake cewa wallahi nas'al khaira zalika al-masir Allah muke roƙo ya kai mu zuwa ga mafi alherin wannan makoma ita ce in mun mutu wa qad yu'mi Allahu uyuna kathirin min al-adamiyina Allah yakan makantar da idanuwan yan adam da yawa fa yadhhabu bi absariha Allah ya tafiyar da idanuwan su qabla nuzulil manaya bihim kafin su rasu dan adam idan shi yakan makance amma babu yadda musulmi mai hankali zai ce ai idan Allah ma yana makancewa subhanallah babu wanda zai faɗi haka ولعل كثيرا من أبصار الآدميين قد سلط خالقنا عليها ببين الأرض دوا ما نيتي ميوا أسامو دوا daga cikin idanuwan ‘yan adam Allah madaukakin sarki ya ɗora musu wasu ƙwari daga cikin ƙwarin da ke rayuwa a ƙasa hatta ta akulaha har su cinye musu waɗannan idanuwa wa tusniha su ƙaran musu da waɗannan idanuwa ba'da nuzulil maniyya bihim bayan ainihin mutuwa ta tabbata gare su a kabari ba tsutsa ta kan ta cikin dan adam ba daga cikin abubuwan da tsutsa take ci ai hadda idanuwan dan adam don tana cinye komai ne summa yunshi'u Allahu sannan Allah madaukakin sarki ya sake tayar da waɗannan idanuwa ba'du daga baya fa yusibuha ma qad dhakarna sai abubuwan da muka ambata a baya sai su samu waɗannan idanuwa qabla fi zikr wajhi ma'ana irin abubuwan duk da suka samu fuska ta ainihin wato dan adam sai ainihin su samu waɗannan halittu na ido a ƙarƙashin haka sanan nabi yushabbihu ya zauna ija aina Allah allati hiya mawsufa bima zakarna uyun bani adam allati wasafnaha ba'du malan yace yanzu tsakaninku da Allah ya koma su hankali akwai wani musulmi mai hankali da zai ce irin abubuwan nan da muka ambata suna samun idan ɗan adam akwai wanda zai ce suna samun idanuwan Allah babu wanda zai faɗi haka walastu ahsibu walau qila li basirin ma afata bi basrihi wala illata bi ainihi wala naqasa bal huwa a'yun akhal aswad al hidq shadid bayad al ayn ahdab al ashfar aynuka ka ayni fulan yace ba na tsammanin za a samu wani ainihin mutum mai gani ma afata bi basirihi wanda babu wata cuta ga idan shi wala illata bi ainihi babu wata matsala ga idan shi wala na ƙasa babu wata na ƙasa bal huwa a'yun yana gani sosai akhal idanuwan shi kyawawa kamar an sa tozali aswadul hidaq kwaye idan shi baka fitik shadidu bayadul aini farin idan shi fari kar ahbabul ashfar wanda yake da lafiyayyun ainihin jira babu mutumin da zai zama yana da lafiyayyun idanuwa irin haka a ce da shi ainuka ka aini fulan alladhi huwa samirul aini azraq a kwatanta shi da idanuwan wani wanda mai wancan idan kuma yana da ƙananan idanuwa ne shi kuma marasa haske ahmaru bayadul ainain wanda madadin wurin da yake bayyana fari ya zama shi na shi ja ne kamar an buge shi qad tanasarat ashfaruhu wa saqatat dukkan jirar shi ta zazzago ta ainihin wato fado aw kana akhfash al-ayn ko kuma ya zama ma idan shi yana da dindini baya gani sosai azraq idan nashi yayi baki ahmar wanda yake da ja bi bayadi shahmiha wato daga cikin ainihin idan inda yake fari nashi ya kasance ja yara mawsuf al-awwal shakhs min ba'id yayin da ya zama shi na farkon ne yana iya ganin komai ya bayyana gare shi daga nesa wala yara sani misla zalika shakhsi min kabari ushri ma yara al-awwal shi ko na biyu wanda yake da matsalar ido baya iya ganin ko da ɗaya bisa goma na nisan abin da na farkon yake iya gani li'innatin fi basrihi saboda matsala a idon shi aw naqsin fi ainihi ko kuma na kasa a cikin idon shi illa ghadiba min hadha min hadha aw anf fana annahu yakhruju ila al-qa'il lahu dhalika ila al-makruh min ash-shatm wal adha mutumin da aka ainihin kwatanta shi ko aka siffanta shi da shi ne lafiyar ido ne in ka samu wani mara lafiyar ido aka ce mishi kaga wannan da kai da shi ganin ku daya malam ya ce ƙarshen ta ma wanda yake faɗa mai haka zai wayo gari ya samu tsiyayya wadda za ta kai zuwa ga wancan ya zage shi ko ya cutar da shi me malam yake so ya faɗi a cikin wannan ta'alikin wato a cikin yan adam in aka samu mutumin da yake da lafiyayyen ido komai na idon shi lafiya lau yana gani ɗoɗar sai aka haɗa shi da wani wanda yake shi kuma komai na idon shi yana kasa sai aka ce mishi kaga da idonka da idon wannan duk ɗaya ne shi wannan mai lafiyar idan zai karɓi wannan maganar ba zai karɓi lafiyar ido ba amma kuma tare da cewa yadda za a kira idan mai lafiyar nan ido haka za a kira na mara lafiyar nan shi ma ido wannan a tsakanin yan adam kenan wato wani ya fi wani lafiyar ido wani ya fi wani kaifin gani da basira to ashe sabda muke cewa Allah madaukakin sarki yana gani ganin ba irin na yan adam ba ashe ba a mana adalci ba kuma ba a amfani da hankali don aka ce mu ahlus sunna muna ainihin wato siffanta Allah da halittun shi ونحن أحسب عاقلا يسمع هذا المشبه عيني أحدهما وعيني الآخر إما وهو يكذب هذا المشبه أين أحدهما بأين الآخر wani yake ba na tsammanin za a samu wani mai hankali ya ji irin wannan kwatancen wanda ke kwatanta idan mai lafiyan nan da idan mara lafiya duk wani mai hankali ya ji sai ya kayyata wannan mai yin kwatancen wa yarmihi bil'atihi wa ainihin zarge shi da taɓuwar hankali wal khabal da kuma cewa lallai yana da motsuwa wal jini ya ce yana da hauka tattare da shi domin zai cewa za ka ka haɗa wannan da wannan ka ce irin su ɗaya wa ya ƙuni lahu ya ce da shi nan kunta aqilan yajri alayka al-qalamu lam tushabbih ayni ahadihima da ayni al-akhar sai ce ai da kana da hankali hankalin da ya kai a ce alƙalamin Allah yana rubutu a kanka da baka kwatanta mai lafiyan nan da ainihin mara lafiyan nan ba wa in kana jami'an ko da ita kuwa dukkan idanun nasu guda biyu sun kasance musanna ya ni basaraini ko musanna ya ni basaraini ana ainihin kiran su idanuwa guda biyu iz domin kuwa man sabi a amawaini ba makatu ba ne wa yuqamu li kulli wahidin minhuma aynani yubsiru bihima kowane ɗaya daga cikin su za a ce ai wani yana da idanuwa guda biyu waɗanda yake gani da su fa kaifa law qila lahu to ya kuma inda an ce da shi ainuka ka ainil khinzir idan nan naka kamar idan amadu yake aw kaddi ko kuma a ce da shi idan nan naka kamar idan biri yake aw dubbi ko kuma idan nan naka kamar ainihin wato idan abin nan dub dub dai shine irin ainihin dabban nan da take mummuna ba ta nan mai baki kamar ainihin jaba aw kalbi ko kuma a ce idan ka kamar idan kare ne aw ghairiha ko kuma dai a kwatanta idan wannan mutum da idan wata min shiba'i daga cikin mugayen dabbobi kamar zaki ko damusa au hawa min ardi ko kuma ainihin wato dabbobi masu cutarwa a ƙasa kamar kura ko kyarkeci wal baha'in ko kuma dabbobi shi idan kika dubi mutum kika ce idan ka kamar idan akuya ai zai ce kin zage shi ko amma kuma yana da ido ai ko akuya ma tana da ido ashe sabda muke cewa akuya na da ido wani ma na da ido ai ba wanda ya taɓa tunanin cewa muna kwatanta shi da awaki ko akwai wanda zai ce ana kwatanta shi da awaki don an ce akuya tana da ido misali ina kiwon akuya sai in ce o idan akuya ta ne mata ciwo ke ma wance na ga idan ki yana ciwo shin za ki yi zaton cewa na kwatanta idan ki da idan akuya ba za ki zaci cewa ba kawai sunan ne yayi daya dan haka ne yake cewa fa tadabbaru ya zawul albabi ya ku masu kaifin hankali sai ku lura ubayyinu aina khaliqina al-awwal abda'in al-baqi yace ba ni ina muku bayani dangane da idanuwan Allah madaukakin sarki wanda yake shine al'awwal wato shine na farko kafin shi babu wani kuma Allah shine al'akhir na ƙarshe bayan Allah babu wani ba wanda zai ce shine kafin Allah babu wanda zai ce bayan Allah sai shi wannan yake amma an samu a cikin wata nuska daidai inda ya zo wurin al'awwal din nan al'azali wato Allah wanda yake na tun azal albaki wanda yake wanzaje alladhi man yazal wanda bai gushe ba wala yazalu Allah ba zai gushe ba wa baina aynayil insani min al-furqani akthar mamman ne bambancin da ke tsakanin idon mutane da kuma ainihin idon Allah madaukakin sarki bambancin ma yana da matukar yawa aunin ma baina a'yuni bani adam wa baina uyuni ma zakarna haka bambancin da ke tsakanin idon yan adam da idon dabbobin da muka ambata shi ma bambancin yana da yawa amma dini ne a harshe da hausa menene ido ne dabba na da ido mutum yana da ido miciji na da ido kuda na da ido kyankyaso na da ido duk waɗannan abubuwan da muka misalta su dukkansu suna da ido amma ba wanda cikin ku yanzu zai ce a tun da kace kyankyaso da kuda suna da ido ni ma kace ina da ido kare na ni kenan ba wanda zai faɗi haka kowa ya san sunan halittar ne ya ɗaya amma ba ya nuna cewa na ƙasa ce don an danganta wani ainihin wato da ido a halin an siffanta wata dabba da shi don haka sai yake cewa ta alamu wa tastaqilu wa tastaqilu أن من سمى علماءنا مشبهة غير عالم بلغة العرب من موقف ne da cewa kuma ku samu yaƙini duk wanda yake malamanmu na ahli sunna suna kamanta halittu da ainihin wato Allah madaukakin sarki wannan mutumin bai san harshen larabci ba wala ya fahimul ilmi kuma baya fahimta ilimi in domin kuwa man yaji tashbiha a'yuni bani adam bi ayyuni makhluqin makhluqin min as-siba min as-siba'i wal baha'im wal hawa ai a hankaltawa baya yiwuwa a ainihin kamanta idanuwan 'yan adam da idanuwan halittu na daga cikin dabbobi masu bagi irin zaki da tumaki da shanu da kuma ƙwari na ƙasa kamar ɗoraye da sauransu wa kullu hamahu laha uyunu dukkansu suna da idanuwa yubsiru ne biha waɗanda suke kallo da su wa uyunu jami'ihim muhdatha idanuwan duk waɗannan halittu to su kansu idanuwan halittu ne fararru ne makhluqatun kuma Allah ya halitta su خلقها الله بعد أن كانت عدما أما هل التاس أبايا باتا بابسو وكلها تصير إلى فناء كما بكا سواء وعجري ذا أزم بابسو وبلا كما ذا وعجري سنكاري وغير جائز تبا أبنين هو بإفتاق اسم العين والعيون والأبصار عن شيء منها بغير يصبو دكية بالنمين هنا بإيده kuma ki ce to tun da haka ne daga ka a sake cewa kare yana da ido don aka ce kare yana da ido an wulaƙanta liman ba zai wuce haka ba fa kaifa ya inna lil muslimi malam yake to ta kenan zai halatta ga musulmi man kana fil jahannamiyati min al muslimin inda a ce jahannama daga cikin musulmi ne in yarmuni yuthbitu lillahi aynan bit tashbih dan kadai mutum ya ce Allah yana da ido sai su ce ka kamanta Allah da halittu a halin mutumin da yake kare na da ido liman na da ido babu wanda zai ce ka kamanta liman da kare ba wanda ya taɓa faɗin haka wannan ce walau kana kullu ma waqa alayhi ismu al-ismu kana mushabbihan mimma yaqa'u alayhi zalika al-ismu man yudi qira'ata kitabillah da a ce duk abin da sunan su yayi ɗaya da kaza saboda suna yayi ɗaya sai a ce kenan ma'anar da ke cikin wancan ita take cikin wancan to da matsala za ta yi girma domin wannan zai hana karatun littafin Allah kenan wa wajaba nahau kulli ayatin bayna duffataini kuma wannan zai wajabta a share duk wata aya da ke tsakanin bango da bango na alqur'ani fiha zikru nafsillahi wadda a ciki aka ambaci ainihin ran Allah aw ainihi ko aka ambaci ainihin wato idan Allah aw yadihi ko aka ambaci hannun Allah walau wajaba al-kufru bi kulli ma fi kitabillahi azza wa jalla da a ce kuma zai zama lallai ne a kafin cewa duk abin da ke cikin littafin Allah min zikiri sifatin rabbi ne daga bayani na ambaton sifofin ubangiji kamar ya jibar kufur bi tashbihi khaliqi kamar yadda yake wajaba ainihin wato a kafir cewa dukkan wani wanda ainihin ko kuma dukkan wani wanda yake kamanta Allah madaukakin sarki bil makhluqi to da sai a ce kenan lallai wanda ya karanta alkur'ani ma to ya kafirta kenan domin yana karanta qur'ani ana jin yana cewa yadullahi fawqa aydihim hannun Allah sama da hannunsu amma ba za a taba cewa ai a share wannan ayar ba gashi kuma aya ta tabbatar da cewa hannun Allah to yanzu ni in na zo na ce hannun Allah sai a ce a'udhu billahi ya zaka ce Allah na da hannu sai a ce to ai qur'ani ma ya ce hannun Allah to tunda qur'ani ya ce hannun Allah ni ma na faɗi in kana ganin laifina to kenan kana nufin a daina karatun qur'ani dan dai za ka karanta qur'ani sai an faɗi dan haka malam yake cewa in ba annal qauma jahala sai dai waɗannan mutane masu musun sifofin Allah jahilai ne la yafhamuna al-ilma ba sa fahimta ilimi wa la yuhsinuna lughat al-arab ba sa fahimta harshen larabawa fa yadilluna wa yudilluna dan haka suke bacewa kuma suna batar da jama'a wallahi nas'alul isma Allah muke roƙo ya tsare mu wa tawfiqa Allah ya datar da mu wal irshad Allah ya shiryar da mu fi kulli ma naqulu ga duk abubuwan da muke faɗi wa nad'u ilayhi kuma muke ainihin kira zuwa ga wannan abu jama'a kun ji sharhin da malam ibnu Khuzaimah yayi wanda yake sharhi ne ya kai ya komo yake ya shiga ya fita domin ya ga cewa ya fahimtar da al'umma game da haɗarin da waɗannan mutane jihamawa suke saka su a ciki Allah ya faɗi abu kai ka zo ka faɗi kuma sai a ce kayi laifi to idan kai an ce ka ja baki kai shiru to kenan a daina karatun alqur'ani domin an karanta qur'ani za a ga cewa ayoyin da muka karanto a baya waɗanda suke tabbatar da cewa ta girbi a ayyuka ne jirgin wani gona gudana akan idanmu waɗannan ayoyi duk suna tabbatar da cewa ayoyin Allah ne kuma a cikin alqur'ani suke kuma dole a karanta su kuma an tashi karantawa dole a karanta su ba za a ƙara komai ba a faɗi yadda Allah ya faɗi a ce ta girbi a ayyunina to in ka tashi fassara da harsuwa za ka fassara sai ka ce jirgin ruwan na gudana a bisa idonmu to in ka faɗa haka sai a ce kawo laifi ka ce Allah yana da ido to yaya kenan a daina karanta ayar ko a daina fassara ta lallai babu shakka saboda irin wannan tunani na jahamawa akwai waɗanda da yawa a ƙasar nan daga cikin masu irin wannan aƙidar idan suka zo ayoyin da ke magana sifofin Allah in aka ja musu su ba sa fassara su to wannan kuma ai ɓata ne in ba haka ba sahabbai su suka fara fassara alƙur'ani daga wani yare zuwa wani yare sai tabi'ai misali ja'afar dan abu talib Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma mahaddacin alqur'ani lokacin da annabi zai tura jama'a su tafi kasar habasha sai aka tura ja'afar shine shugaban wannan tafiya da ja'afar ya je suka ga da sarki na jashi sarki na jashi ya ce to yana so ya ji saƙon da suke tafi da shi sai aka sa Ja'far ya tashi sai karanta suratu Maryam yanzu suratu Maryam da Ja'far ya karanta a cikin ta akwai siffofin Allah ko babu akwai siffofin Allah akwai sunayen Allah a ciki sai aka sa wani daga cikin su wanda yake jin yaran sai ya tashi ya fassara wa sarki na gashi gaba ɗayan wannan sura sarki yana zaune jita shin yanzu nan fassara da sahabbai suka yi sun fassara sunayen Allah nan domin sarki na gashi ya fahimta ko ba su fassara ba sun fassara sun fassara siffofin Allah nan ko ba su fassara ba sun fassara to yanzu zai yi kenan a ce sahabbai sun yi kuskure ko sun yi laifi da suka fassara sunayen Allah domin a fahimta a shi yanzu muna tafsirin alqur'ani mun fassara wata aya wadda ke dauke da sunan Allah ba mu laifi ba to amma jahamawa suna da rashin fahimta in suka zo daidai ayar da take kan wata siffa ta Allah an ce ar-rahmanu alal arshi stawa sai ki ji ya ce ban faɗa ba kuma ba zan faɗa ba sai ya wuce ni bai faɗa ba ba zai ce Allah ya daidaito akan al'arshi ba bai taɓa faɗi ba kuma yanzu ma ba zai faɗi ba sai kawai sai a wuce a ga aya ta gaba to kenan mutanen da suke sauraron ka a matsayin ka na malami kai idan ka fahimci abin da ka fahimta su ne suka fahimta tun da ka ce baka faɗa ba kuma ba ka faɗa ba to ne za su fahimta kun ga kun ga wannan shi yake haifar da rudani jama'a Allah maraukakin sarki ya taimake mu wani yake cewa babu zikir isbatin yadi lillahi al-khaliq al-bari jalla wa ala babin da ke bayani akan tabbatar da hannu ga Allah madaukakin sarki cewa Allah mahalicci yana da hannu wal bayanu bayanin da zamu annan Allah ta'ala lahu yadan Allah yana da hannaye guda biyu kama a alamana fi muhkamu tanzilihi kamar yadda ya sanar da mu a cikin tsararren littafin shi mai hikima annahu khalaqa adama alaihi salamu bi yadayhi Allah yake ya halicci annabi Adam da hannayen shi guda biyu bayan Allahu azza wa jalla li iblis da Allah yake yana magana da iblis sai yake da shi nana na aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka kai sujuda ga halittar da nayi da hannaye na guda biyu wannan aya tana tabbatar da cewa Allah yana da hannaye guda biyu ita ce aya ta ainihin 75 cikin suratul sa'ad وقام جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا wanda yahudawa suka ce yadin lahi maghlula hannun Allah a makale ike haka yahuda suka ce hannun Allah a makale ike da Allah ya tashi karyata su fakar zaba hun fi maqalatihim sai karyata su a cikin wannan magana tasu wa qala yace bal yadahu mabsutatani hannayen Allah guda biyu a shimfiɗa suke yunfiqu kaifa yasha yana ciyarwa kamar yadda yake yanzu waɗannan ayoyi gaba ɗayan su suna tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki a cikin sifofin shi akwai ainihin hannaye guda biyu وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كما أن لا يسند دموتي وأرانا اللاهرة ƙasa ɗin nan da kuke ganin ta gaba ɗaya duniya to za ta zama dankar Allah ne ƙwaya ɗaya Allah zai danƙe ta har da ainihin sammai duk zai nannaɗe su gaba ɗaya ya danƙe su da hannun shi na dama Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa yadullahi fawqa aydihim Allah yake cewa yadun lahi fauka aidihim Allah madaukakin sarki hannun shi yana sama da hannun su Allah ya tabbatar mana da wannan a cikin aya ta goma cikin suratul fatih wa kana kuma Allah madaukakin sarki ke cewa fa subhanan ladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in sarki ya tabbata ga Allah wanda sarauta komai take a hannun shi wa ilaihi turja'una kuma gare shi za ku koma yanzu anan Allah yana nuna mana cewa yana da hannu wanda kuma a hannun shi sarautun komai suke wannan ita ce aya ta tamanin da uku a cikin suratul asin wa qala anna madaukakin sarki ke cewa to in min tasha Allah kai kake ɗaukaka wanda ka so wa tuzillu min tasha Allah kai kake kaskantar da wanda ka so wannan aya jama'a kowa ya tsaya ya fahimce ta wallahi ya zauna lafiya duk wanda kuka ga ya ɗaukaka a duniyar nan Allah ne ya ɗaukaka shi sarauta ce kuɗi ne ilimi ne wata daraja ce sanin jama'a ne injini ne karɓuwa ce a jama'a saurare ne jama'a suke yi wallahi ba wanda yake yin haka sai Allah idan kika fahimci haka to za ki gane ashe mai hassada tana faɗa da Allah ne domin wane ne ya ɗaukaka wane wa ya ɗaukaka wance wa ya mai da wance take da kwarjini take da farin jini Allah amma Allah so ku gane ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan na farko akwai mutanen da Allah yana son su ne saboda sun dace Allah madaukakin sarki ya sun su ya tura musu kauna akwai mutanen da Allah ya so su ne tare da haka akwai kwazo wanda suke yi na ibada da bauta gare shi kenan wanda Allah yake so shi yakan ɗaukaka wanda Allah maɗaukakin sarki ya nufa shi yake ɗagawa ashe lokacin da zai zama ku biyu ne a wurin mijinku sai zama Allah ya sanya wance kwarjini duk wadda ta zo gidan sai ta ce ina wance duk wanda ya zo gidan zai mu'amala da mutanen gidan sai karkata zuwa ga wance ba kowawa zaki kina jin haushinta ba domin ai ba ita ce take zuwa ba baki sun zo ta ce musu ku zo wurina ni ce mai farin jini ba Allah ne ya zuba mata wannan shi ya ba ta wannan darajar to abin da nake so ku gane dan adam Allah yana ba shi daraja ne da gwargwadon yadda Allah ya kasafta misali annabawa su da kansu ne Allah yake cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum fawqa ko ba'dun darajatin annabawa Allah madaukakin sarki ya bambance su a wajen daraja yanzu kama annabi Musa Allah yana magana da shi gaba da gaba suke magana kama annabi Idris Allah madaukakin sarki ya ɗaga shi sama yana tare da shi annabi Ibrahim Allah ya bashi kulla ya bashi matsayin cewa shi babban masoyin Allah ne waɗannan darajojin ba annabawan suka wa kansu ba Allah ya musu to haka a yanzu babbar fitinar da muke fama da ita musamman mu da muke fagen da'awa wai idan Allah ya zuba maka kwarjin jama'a suna sauraron ka suna son ka madadin sauran masu fagen da'awa ko malamai su tunanin to wannan wani abu ne na Allah ba cewa ba su bari su yi fada da wani ba amma sai su rude sai su hura wutar fada da wani wadda garin fada da wani kuma sai su kara mishi kwarjini sai su kara mishi farin jini sai al'amari ya rikita su sai kuma su dawo yanzu sai su daina zargin shi shi kadai sai su koma suna zargin hatta jama'ar da ke sauraren shi haka a kasuwanci wani Allah maɗaukakin sarki ya zuba mishi kwarjini jama'a suna lura suna son su sayayya wurin shi sai koma ana jin haushin shi sai ce bari a yi mishi asiri wallahi jama'a muna da irin wannan matsalolin a cikin a garin nan wani dattijo ya tashi Allah ya zuba mishi kwarjini da farin jini Allah ya albarkaci rayuwarsu game da harkar sana'ar kayan ɗinkin keke kawai sai suka samu shi ido wannan ya zo ya buɗe shago kusa da shi ya zuba kaya ya yi wa kayan arha fiye da na wancan amma dai su mutane wurin wancan za su je shi kenan kai bawan Allah na ya biya kudin aikin hajji ya tafi har yau ba wanda bai yi ba kenan kuma ba wanda ya sanya akai ba wanda ya shaida ina ike ina gawar shi ko a aikin hajji din sai daga baya suka dawo suna alfahari da cewa ai wane ma ya ja da su sun yi maganin shi haka nan yanzu a anguwan nan muna fama da wannan wallahi yaro ne dan anguwan nan Allah ya mishi albarka a Abuja ya je kafa shago yana sana'a na kewa na kewa na kewa na yawa cewa wace na nakan je wurin shi in zauna muna hira ina jin daɗin wannan dan anguwan mu ne dan mutiya ne ɗalibi na ne Allah ya mishi albarka haka kowa yana son wurin harkar shi kowa a Abuja duk inda aka kewaya aka kewayo wurin shi za a zo a sai nama wurin shi za a zo a shati wurin shi za a zo a sai abinci wurin ya kacaɓe al'amari ya yi albarka kawai sai suka danno mishi asiri haka ya dawo garin na ya samu taɓuwa hankali ko jiya haka nan na gan shi ina tafiya ya san kuɗin nan wallahi al'azim jama'a in kuka ga yadda Allah ya albarkace shi yaro ne karni a nan masallacin da nake zaune da su su biyu yau wajen shekara ashirin na karantar da su karatun alkur'ani in mun yi sallah a zahar ya tafi abuja ya fara kasuwancin shi cikin farin jini da kwarjini allah ya albarkaci abu kawai sai suka danna mashi asiri kun san abin mamaki suna nan su kuma yanzu a wurin wallahi wallahi al'azim suna nan a wurin sun mamaye wurin yanzu duk abin da yake yi su suke yi don allah ina dan adam zai je da wannan irin bikin ciki ranar lahira za ka dubi idon allah ka gaya wa allah cewa ni ne ne wa wani asiri na kore shi ni kuma na zo na sa tebur ɗina a wurin ina nan anguwar aka kawo mini wata mara lafiya a lokacin yarinya ce karama shekarar ta ashirin da biyu amma da na ganta ta nake ta kai shekara sittin ta kumbura ta yi naɗeɗiya a ce asiri aka yi mata tana karatu a jami'ar bayero da ke kano duk sadda ta shiga cikin jami'ar nan to wanda kwa ta fito shi kenan za ta yi kamar wata uku zuwa biyar tana rashin lafiya kuma rashin lafiya kumburi za ta rinka kamar ana hura ta suka zo min da hoton ta yarinya ce siririya ba fulata na siririya amma ta mika kaurin da take da shi ya kai so shida ko so bakwai ta yi naɗeɗiya ta cika bayan mota ta ka zo ana magana aljani ya ce lallai kishiyar uwa ce ta je ta wannan asiri saboda ita 'ya'yanta sun lalace sun ƙi karatu ita kuma wannan 'ya'yanta Allah ya albarka suna karatu to don Allah wane ne ya yi albarka Allah ne ya albarka to kenan yanzu wannan asirin da aka yi an yi ne don alalata albarka Allah ƙarin abin takaici ita ɗin nan da ta je wurin bokan fa da yake wannan asirin tun lokacin ban je ƙasar adamawa ba ma ban san garurukan ƙasar adamawa ba ashe zan je in zauna a asalin garin da anguwar ma da aka yi wannan asirin aljanin yake faɗi sai da na riƙe sunan bokan nan har sai da na je lokacin ina yola har sai da na je muka zauna da shi abin ta kai ce abin mamaki ba ta da kuɗin da za ta bashi tana mata aure sai ta je zina da ita don yayi wa 'ya'yan kishiya asiri su lalace ku dubi irin wannan garin banza da yake tafiya a farau-farau ɗin banza wannan matsalar ku kenan mata fa wannan ta asiri ta lalata 'ya'yan wance don Allah yau kishiya nawa ce ta ci albarkacin 'ya'yan kishiya wadda ita da ta haife su ta kwanta ta mutu tun suna ƙanana sun girma ba su san kowa a matsayin uwarsu ba sai ke don haka su kai ki hajji su yi miki kaza su yi miki kaza in kika lalata su suna ƙanana fa naki kuma suka zo suka lalace ke kin lalata nata ke kuma Allah ya lalata naki an yi ne kenan an watsa gidan kenan ya kamata ku ji tsoron Allah sannan ku dawo kan 'yan kasuwa ku ji irin abin da suke yi wani na kasuwanci Allah ya albarkace shi akan kasuwanci sai kai kuma kai tunanin menene za ka kirkiro na kasuwanci wanda kai ma Allah zai albarkace ka a'a sai ka gamsu cewa irin wannan kasuwancin za ka yi sai ka je ka buɗe ka roki Allah ya maka albarka kai ma akan haka Allah maɗaukakin sarki gani ne mawadaci ne zai iya ɗauka ya azurta ka ya ɗauka ya azurta wance ya azurta suwa ne ba tare da ya rage na suwa ba ba tare da ya kwace na suwa ba me yasa kake tunanin cewa kai kana so ne wane ya ruguje don kai ka ɗaga jama'a ku dubi irin wannan ku dubi irin wannan musiba da muke ciki jama'a so da haka wannan musiba tana matukar bani mamaki da dan adam yake yin ta kuma ban san abin da zai je gaya wa Allah ba a ranar alkiyama akan cewa shi yi wa wani asiri ya nakasa shi akan cewa ita ce wa wance asiri ta nakasa ta kuma wallahi ƙarya ake da ake cewa wai mutane sun fahimci addini yanzu ba sa waɗannan abubuwan na rantse da Allah ana yin tsafi a yanzu fiye da yadda ake yin shi a da da gemun da ɗagaggen wandon da hijabin da niqabin duk da haka akwai masu waɗannan siffofin suna zuwa wurin bokaye mutum ya fito takara ya ce bari ya je wurin boka boka ya durƙusar da shi tun daga farkon dare har a salatu yana tsuguna a gaban boka-boka yana girka shi don yana so ya ci takara mutum yana ahalin sunna ya ɗibi guru da laya ya sa saboda an ce mishi in bai sa guraye da laya ba ba zai samu wannan mukamin ba wai sun ce duniya wai ba a neman ta da tsarki wai in kana neman duniya sai ka bi haramun wallahi tallahi ƙarya ne mun gani a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gani a cikin annabawan Allah mun gani a cikin bayan Allah har zuwa yau kuma Allah yana nuna mana wannan annabi Sulaiman ya yi kuɗi ya samu muƙami ya samu mulkin da ba wanda ya taɓa samu amma ba tsarin yayi ba duwa ce ta Allah addu'a ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab addu'a ya roki Allah Allah madaukakin sarki ya bashi mulki zaki iya roƙon Allah Allah yana da shi kuma Allah zai baki mun gani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdurrahman ibn Auf hijira ya tafi Madina yana isa Madina aka ɗauki jami aka bashi yace Allah ya saka da alheri gida yace ya gode rumfar kasuwa yace Allah ya albarka a kai shi kasuwar kawai shi ya san yadda zai ya fara ana kai shi kasuwa ya je sai manja galan guda ya samu kwalabe yan kutun butsa da yan kananan kwalaben APC ya fara kasawa akan tebur a wata kwana haka nan da nan sai Allah ya danne mishi albarkar dukiya kafin wasu 'yan lokaci sai waye gari shine yake shigo da nan garin madina amma ya shigo madina bai da kotaro ya shiga kasuwar bai da kokwabo bai san kowa ba amma allah ya azurta shi nisa yanzu mutane suke tunanin haka cewa ba zai yiwu a samu dukiya ta halal ba ina mamakin wannan abin jama'a wai in aka ga mutum da dankara dankaran kuɗi sai a ce tsafi yake fama a cikin gidan shi akwai wani ɗaki wanda ba wanda yake shiga ne ga ɗan siyasa Allah ya zuba mishi kwarjini sai a ce a ka san irin jinin da yake sha wannan kuskure ne ana nuna kenan Allah ba da bawa sai an yi tsafi wannan shi yake sa wawayen sai su ɗauka eh bawa ba za ta samu ba sai an haɗa da tsafi khadijatu kubra mata annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ta yi kuɗi ta yi kwarjini ta yi farin jini Allah ya albarkaci 'ya'yanta tun daga farkon musulunci har ƙarshen duniya 'ya'yan khadija suna da albarka mahabu da zai bayyana a ƙarshen duniya jikan khadija ne ta hanyar asayida fatima khadija ta yi albarka wani tsafi ta je wani malamin boka ta je waye ya bata laya wane ne ya bata kaza ta je ta sa a farji wane ne ya bata kaza ta sanya wa miji abinci wadda duk ta san ta taɓa yin haka wallahi akwai nauyi biyu a kanta nauyin farko shine sai ta yi istighfari a wurin Allah maɗaukakin sarki domin ta je wurin boka nauyi na biyu sai ta fito ƙarara ta faɗa wa mijinta abin da ta mishi ku saurari wasu kasusuwa da ne a tudun wada na sa musu gulma akwai abubuwan da a musulunci in kai mutum sai ka fito ƙarara ka faɗa mishi saboda haka ya rage duk matar da ta san cewa ta taɓa zuwa boka ya nakasa ƴaƴan kishiya ko nakasa kishiya ko wance tana sana'a a gidan haya Allah ya mata albarka a je a watsa kaza jali ya rushe wallahi sai kin yi istighfari a wurin Allah kuma sai kin fito baki da baki kin faɗa mata wanke kiyafe ni nice ne miki kaza jalin ki ya kare in so daga wannan ki kwashe ina ki ina ki ki koma garin ku tun da gari zai miki zafi don za a ƙi jininki ya fi miki da baƙin jini a lahira gwamma a nan duniya kuma da jin kunyar lahira gwamma jin kunyar duniya Allah madaukakin sarki ya kiyaye na'am Allah yake cewa to izinin ka sha Allah kai kake ɗaukaka wanda ka so ka sa ya gagara ya fi kowa wato zillumin ta sha Allah maraukakin sarki kai kake kaskantar da wanda ka so biya dukkan khair alheri a hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai mai iko ne akan komai wa qala Allah yake awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman Allah maraukakin sarki yace shin ba su ga irin halittar da muka yi musu ba wadda ita wannan halitta daga hannayenmu muka yi wannan halitta da hannayenmu muka yi wannan halitta muka halitta musu dabbobi ga su nan suna ci suna shan nonon su suna hawan su wannan yana tabbatar da Allah yana da hannu ga shi ya halitta dabbobi da waɗannan hannu bayan da muka ji ayoyin ainihin alqur'ani sai kuma kamar yadda ne ya saba hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda ainihin za su ƙara sharhi da bayanin waɗannan matsalolin wani yace babu zikirin bayani min sunnatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mustafa babin da ke ambaton bayanai dangane da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda ba su sharhi dangane da ala isbatul yadi ala isbatu yadi Allah jalla wa ala hadisan da za su tabbatar da cewa gaskiya Allah yana da hannu muwafiqan lima talawna min tanzil rabbina waɗanda waɗannan hadisai sun yi daidai wa daida da ayoyin da muka karanta na alkur'anin ubangijin mu la mukhalifan ba su saba musu ba kad nazzaha Allahu nabiyahu wa a'la darajatahu domin haƙiƙa Allah ya tsarkake annabin shi kuma Allah ya ɗaukaka darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa rafa'a qadrahu Allah ya ainihin ɗaukaka alƙabarin manzon Allah an an yaqula fiye da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi magana إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحيه wannan Allah Allah ya ɗaga darajar shi ya fi ƙarfin a ce ya faɗi wata magana sai dai ita magana ta zanta daidai da wahayin da Allah ya sauka mai na alƙur'ani قال عبد الله بن عمر حدثني عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر يتي عمر بن الخطاب يا كرم تدني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما من ذن الله تيرا da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce iltaka adam wa musa da annabi adam da annabi musa sun taɓa haɗuwa faƙala musa sai musa ya ce wa adam an tallabi khalaqaka allahu biyadihi kai adam kai ne allah ya halicce ka da hannun shi kun ga wannan hadisi ya tabbatar da hannu wa asjada naka mala'ikatahu kuma allah ya sa mala'ikun shi duk maka sujuda wa nafakha fi wa nafakha fi kamar ruhihi allah ya busa maka daga cikin ran shi amaraka bi amrin Allah baka umarnin fa asaita hu sai dai kai ce sai ka saba fa akhrajtana min aljannati har ka fitar da mu daga aljanna abinda Musa yake so ya ce wa Adam ba dan ka saba wannan umarnin da aka baka ba a matsayin ka na uban mu da tuni duk a aljanna ka haife mu fa qala lahu Adam da annabi Adam yaji haka sai ya ce da Musa kad ataka Allahu taura kai ku Allah ya baka at-taura fa hal wajadta fiha a cikin at-taurar ka samu idda Allah ya ce kataba alayya dhanba qabla an a'malahu ka taba karanta inda Allah yace Allah ya kaddara min dama zan yi zunubi tun kafin in yi kala na Musa yace eh kala sai annabi yace fa hajja adamu Musa sai annabi Adam ya rinjaye annabi Musa a wajen wannan tattaunawa da suke tunda ka karanta a littafin da aka saukan maka cewa Allah cikin kaddarar shi tun kan ya halicce ni ya kaddari cewa zan aikata laifi wanda kuma laifin shi zai zama sababin fitata ashe kaddara Allah ce ta hau kaina don haka ban cancanci zargi ba fa hajja adam musa alaihi assalam sai ainihin wato annabi adam ya rinjaye musa Allah ya kara musu aminci a wajen wannan tattaunawa wannan hadisi sahihi ne al-imamu ahmad abdullahi dan gidan imamu ahmad ya rawaito shi a cikin littafin shi kitabu sunna lamba ta 735 da al'imam abubakar al-malika'i a cikin littafin sharhu itikadi ahli sunna wal jama'a a lamba hadisi ta 1037 hadisi ne sahihi me wannan hadisi yake nuna mana a can da farko inda aka ce an tallabi khalaqaka Allahu bi yadihi kai ne Allah ya halitta da hannun shi معنى يأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة أن يقال مش يردائك من النبي إلى أمينكم أن أثبت أبريش ياتي احتج آدم وموسى عليهم السلام فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده آدم يا تتولى بشيد النبي موسى أن يقال مس أمينتي annabi Musa ya ce an ta adamin da zai halakaka Allah biyadihi kai ne adam da Allah ya halicce ka da hannun shi inda hujja take kenan a hadisin Allah ya halicce ka da hannun shi wannan hadisi na tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana da hannun kenan wani saka fi kamar ruhihi kuma Allah ya busa maka rai daga jikin shi wa askanaka wa askanaka jannata ko ya da kai aljanna shi ya adam ya kai adam anta abuna kai ne babanmu sai dai kuma hayyantana ka tozartar da mu ka wulakantar da mu wa akhrajtana min aljannati ka fitar da mu daga aljanna wa aghwaytan nasa ka ainihin saka mutane a hanyar da ba nan ta kamata ba wa akhrajtahum min aljannati ka fitar da su daga aljanna fa qala adam sai adam yace ya musa ya kai musa istafaka allah bi kanani allah ya zabe ka da zance wa khattan ay da zancen shi wa khatta laka at-taurata biyadihi Allah ya rubuta maka at-taura da hannun shi wannan yana tabbatar da hannu ga Allah atamini alama ala anni qaddarahu Allah alayya shin kake zargina akan al'amarin da Allah madaukakin sarki ya kaddara mini shi qabla an yakhluqa ni bi 40 sana tun kafin Allah ya halicce ni da shekara 40 Allah ya kaddara cewa idan ya halicce ni zan zo in yi wannan abin da nayi فحج آدم موسى في النبي آدم يرجع جاء النبي موسى وجن تترنها النبي موسى كتوا فحج فحج آدم موسى النبي آدم يرجع جاء موسى وجن تترنها فحج آدم موسى النبي موسى وجن جاء آدم وجن تترنها عليه السلام الله تعالى موسى أمين قال أبو بكر ما أبو بكر شين ابن خزيمة للمتاف سيتي فكمين الله موسى خاطب آدم عليه السلام كذا annabi musa wanda abokin magana allah ne ya yi auni wato magana ne da annabi adam shafahan baki da baki inna allah khalaqahu bi yadihi cewa allah ya halicce shi ne shi adamu da hannun shi wa nafakha fihi min ruhihi kuma allah ya hura mai rai daga gare shi alama uwa mahfuzun baina jaffatayn kamar yadda yake wannan yana nan rubutacce a tsare a cikin ainihin alqur'ani tsakanin bango da bango ni a imamin nahi janna wa ala ibadahul mu'minina wanda a cikin alqur'ani Allah yake shela yake sanar da bayan shi mu'mine annahu khalaqa adama alaihi salam bi yadayhi Allah da kanshi yake cewa ya halitta ainihin wato adamu da hannayen shi guda biyu mun karanto ainihin wato waɗannan inda Allah madaukakin sarki yake cewa ni ne aka an tasjuda liman khalaqtu bi yadayya dan haka nan ne aqidar gaskiya ita ce Allah madaukakin sarki ya halicci ainihin wato bayi da hannun shi Allah ya taimake mu na mana yace babu zikir kishatin saniya fi isbati yadillahi jalla sana'u babin da ke bayani akan faɗin labari na biyu wanda ya zo a cikin hadisi wanda ke tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ainihin wato da cewa yana da hannu da sunnatin sahiha da sunna ingantacciya عن النبي المصطفى daga annabi sallallahu alaihi wa sallam zababban Allah bayanan ya tabbatar da bayani karara anna Allah khatta at-taura bi yadihi cewa Allah da hannun shi ya rubuta at-taura li kalimihi Musa ga abokin zancen shi Musa wa in rahimat inufil jahiliya ko da jahiliya sun ki ko sun ki ko sun so magana kenan annabi ya bayyana cewa at-taura Allah ya rubuta ta da hannun shi ga hadisin da ke tabbatar da haka an anas bin malik ya kala anas dan malik Allah madaukakin sarki ya ainihin wato a kara mishi yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah kura da amincin Allah tabbata gare shi yace yajtami'u al-mu'minuna yawm al-qiyamah rana al-qiyama mu'minu za su haɗu gaba daya fayahimmuna bidhalika sai su damu su shiga cikin damuwa an yulhimuna bihi ko kuma sai su je suna magana da junansu wannan ya ce wannan kaza wannan ya ce wannan kaza fa yaquluna har su ce law istashfa'na ila rabbina da za mu nemi agaji ko mu nemi ceto wurin ubangijin mu fa arahana min makanina haza ba sai Allah ya hutar da mu daga wannan wurin da muke a ainihin cikin shi saboda an tara mutane a tsakiyar rana tsirara ga zafin rana ga tsawa sannan ba su san wannan tsawar mece ce ma'anarta ba sai mutane wannan ya wannan ilhamin magana wannan ya kimsa wannan wannan ya faɗa wannan mu je mu nemi ceto ne na wurin ubangijin mu game da wannan wuri da muke a tsaye Allah ya hutashe mu sai a tuna adam sai mutane su je wurin adam sai kuni ne sai su ce ya adam anta abun nasi ya kai annabi adam kai ne fa baban mutane khalaqaka Allah biyadihi Allah ya halicce ka da hannun shi wa asjada maka mala'ikatahu kuma Allah madaukakin sarki ya sa mala'ikun shi su maka sujuda wa allamaka asma'a kullaha Allah ya sanar da kai asma'a kulli shay'in Allah ya sanar da kai sunayen komai fa zakara al-hadith bi tawlihi annabi ya ambaci da wannan hadisi gaba ɗayan shi da tsawon shi wanda al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi a lamba ta dubu ɗaya ta ɗari ɗaya da casa'in da uku menene ke tabbatar mana da hannun Allah a cikin wannan hadisi a inda jama'a in suka je za su magana da adam su ce khalaqaka Allahu biyadihi Allah ya halice ka da hannun shi wannan hadisin kun ga ba wancan bane da muka gama karantowa na tattauna annabi Musa da ainihin wato Adam a can annabi Musa ne ya tabbatar wa Adam baki da baki cewa Allah ya halice ka da hannun shi a nan kuma annabi ne yake bada labarin al'ummar duniya ne za su furta a dandalin kiyama su ce wa Adamu Allah ya halice ka da hannun shi kuma annabi ya faɗi wannan hadisi ya amintu da shi don haka gaskiya Allah yana da hannu babu sunnatin salisatin fi isbatin yadin lillahi khaliq al-bari wannan yake babin da ke bayani akan ga wata sunna ta uku ma'ana ga wani hadisin na uku wanda ke tabbatar da cewa tabbatar da hannu ga Allah siffa ce gare shi mahalicin bayi gaba ɗaya wannan yake wa kataba Allahu bi yadihi ala nafsihi Allah ya rubuta wa kanshi da kanshi da hannun shi anna rahmatahu taghlibu ghadabahu cewa tausayin Allah yana rinjayen fushin Allah ko da Allah ya fushi da kai sai kuma ya tausaya maka sai ya ainihin wato karkato zuwa ga hucewa wa fi hadhihi al-akhbar a cikin waɗannan ainihin hadisai annati nadhkuruha fi hadha al-babi waɗanda za mu ambace su a wannan babu isbatu sifatayn li khaliqin al-bari za a ji tabbatar da sifofi guda biyu ga Allah mahaliccin ne min ma sabbataha Allah li nafsihi fi al-lawh al-mahfuz siffofin guda biyu waɗanda Allah ya tabbatarwa da su kanshi a cikin ainihin littafin shi wato a cikin wancan allo tsararre wal imamul mubin da kuma wancan ainihin wato taska ta Allah wadda take ɗauke da dukkan bayanai zikirin nafsi wal yadi jami'an a cikin wannan hadisin zamu ji Allah madaukakin sarki ya faɗi annafsu gare shi cewa Allah yana da nafs Allah yana da rai sannan Allah yana da hannu jami'an duk gaba ɗaya wannan ne wannan ma ya sake cewa wa in rahimat unufu aljahaliyatul mu'attala ko ba kuwa jahamawa sun ki ko sun so wannan kalmar aka faɗi da larabci ma'anarta kenan sai a ce ala ragami an fika ko ka ki ko ka so abin da balarabe shi yake nufi wato ko ba hancin ka zai kai da goguwa a ƙasa to magana bai haka take ba wannan hadisi ne da yake an abi huraira radiyallahu anhu qala abu huraira Allah ya kara mishi yarda yake قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace lamma khalaqa Allahu al-khalqa yayin da Allah ya halicci halittu kataba kitaban biyadihi ala nafsihi sai ya rubuta littafi da hannun shi yana bayani ala nafsihi game da shi kanshi ya Allah din wa ja'alahu tahta al-arshi ya sanya wannan littafi a ƙarƙashin al'arshin shi abin da ya rubuta shine inna rahmati taghlibu ghadabi rahmata tana rinjawar ainihin fushina wannan ainihin hadisi yana ne tabbataccen ainihin hadisi ne wanda ya zo a cikin ainihin wato abin nan a cikin a cikin hadisi sahihi ga shi ne yake cewa ya gabata wannan hadisi a can lamba ta shida wato lamba ta shida daga cikin jerin jiyar ainihin hadisan da malamin ya ɗibo ya kawo mana ainihin a cikin wannan littafi ina fata an gano bari mu bayyana ainihin takhrijin shi da waɗanda ainihin suka fitar da shi hadisi al'ummi muslim ya fitar da shi a lamba ta dubu biyu da ainihin ɗari bakwai da hamsin da ɗaya da kuma lamba ta sha shida al'ummi bai hakima ya fitar da shi a cikin littafin shi al'asma'u wa sifat daga shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya zuwa shafi na ɗari uku da ainihin sittin da biyu wannan takrijin gashi ya zo a cikin shafi na sha ɗaya ne na wannan ainihin littafin don haka wannan babu wani tabbatar da cewa Allah yana da ainihin yadu hannu yana da kuma nafsu shine ainihin rai Allah ya taimake mu jama'ar musulmi a nan ne za mu kwana a cikin ainihin karatun nan namu insha Allah ta'ala sai an zo kuma gobe muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sa mana albarka a cikin abubuwan da muke karantawa kuma Allah ya ɗora mu akan shiruwar da annabi ya bar ainihin sahabban shi a kanta akwai hadisai da zamu ta karantowa har ga sunan ga sunan insha Allah ta'ala cikin wannan ainihin littafi game da waɗannan matsalolin insha Allah na tambayoyin da man manto su ma ban zo da su ba sai dai ga wata da dumi-dumi ta zo a sa'a ke insha Allah zai da mutuwa ga mun tsobar wa mata da ke musu daɗi in ce wai assalamu alaikum malam menene hukuncin kishiya da take zuwa ta zauna na kishiyarta a ƙofar ɗakin har sai mijinsu ya fita ma'ana ba ranar girkin ta bane ranar girkin wance ce sai ita wance kuma sai ta tafi saboda tsegumi da gunki-gunu sai ta je sai ta zina a kofar ɗakin kishiyar wato tana son ta ji me mijin yake cewa da ita me suke yi da mijin wannan in ya tabbata akwai kishiyar da take haka ya tabbata bai halatta ba domin hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari ku kiyaye ba wai kishiya ba kawai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake duk wanda yake sauraron maganar da ba a so ya saurara yake laɗewa yake saurare ranar alkiyama za a narka balma a ɗura mai a kunnen shi ta ku sai ku kiyaye wani da wance sun keɓe suna magana sai kika je kika tsaya daidai inda kina sauraron me suke cewa me suke aikatawa to ranar alkiyama wannan kunnen naki za a narka dalma a dura a ciki haka hadisi yazo cikin sahihul bukhari don haka ku kiyaye jama'a abin da ba ruwanka bahaushe yace yana da daɗin ka kau da kanka wannan yin zuban miki da mutunci idan kina yin haka Allah kiyaye to za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu gobe da wannan muke cewa mun roƙon Allah madaukakin sarki ruwa da yake sauka a damunar bana a zariya Allah ya nuna albarka game da shi haɗarorin da suke cikin irin wannan damuna ta bana Allah madaukakin sarki wayo wa al'umman mutanen da haɗarin ya riga ya same su mu ne musu jaje kuma mu ne musu addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kan waɗanda suka rasu Allah madaukakin sarki ya ba da lafiya da sauki ga waɗanda suka raunata muna roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya sa ba mana ta zama da albarka ce wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah